أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الأولين والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki wanda jiya mun kwana a wannan sura ta suratul kafi insha Allah za mu tashi a ciki wanda an fara fassara ayat jiya to ba mu kai karshe ba don haka alarma aka ji ya sake karanto ta cewa ya rasulallahi kulil haqqu min rabbikum abinda zaka faɗa musu ya rasulullahi kace al haqqu tatacce gaskiya min rabbikum daga ubangijinku take faman sha'a duk wanda ya so falyumin in ya ga dama yayi imani wa man sha'a wanda ya so kuma falle ya kafur ya kafirce wannan aka ce ba ana nufin daidaita tsakanin kafirci da imani bane ba ana nufin daidaita tsakanin kafirci da imani ba ne domin alafarin yana nuna watan umarni faliyumin ya yi imani wanda duk ya so faliyumin ya yi imani kuma sha duk wanda ya so fali ya kafur ya kafirce kaga kamar an bada umarni kenan sai aka ce a'a inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah bai umarni da alfasha sannan wala yarda li ibadihi al kufra bai yadda da kafirci gaba ya don haka ba umarni ba ne a nan Allah tabaraka wa ta'ala yana tahdidi ne tsoratarwa an muka yi misali da abin da ma'anar tahdidi ke nunarwa to shi ne ya ce inna a tattala da zalimi na nara hakika wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce mu dai mun tanadi naran wata irin wuta da zalimi na ga wanda suka zalunci kansu da yin kafirci zalunci kafirci zalimi da nan kafirai yake nufi domin kafirci zalunci ne an ɗauke bauta daga inda take an kai ta inda babu to inda ba ta cancance ta ba annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce haƙƙin Allah akan bayi su dayan tashi ka su kansu mai tarayya haqqullahi alal ibadi yace an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a su bauta ma Allah su dayan ta Allah kasu ma Allah tarayya wannan haƙƙin Allah ne to wannan haƙƙin sai aka ɗauke shi sai aka ba wani Allah ba ya yi zalunci an ɗauke haƙƙi inda yake to duk wanda suka ɗauke haƙƙin Allah suka kai shi inda babu shi inda ba cancanta to shi ne ya ce Allah ya tanadi wata irin wuta ga waɗannan azzalumai su ne karkarai to sai ya ci gaba da bayanin wutar saboda ya nuna girman lamarin wutar sai ka wuta na kira ce na ran wata irin wuta wata ba wanda ya san azabar da Allah ya tanada a cikin ta sai Allah shi ne ma'anar na ran din a haɗa bihim suradiquha wanda bangaye shingaye abubuwan da suka kewaye wutar su ne ake magana suradiquha ai bangayenta na gefe da gefe abin da ya tattangare ta ko shingayenta domin wannan fasara daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam kamar da Abdullah ibn al-Mubarak ya riwaita da hadisin Abu Sa'id al-Khudri ne radiyallahu anhu abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yace ya ji daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la suradiqun nari arba'u judurin suradiq wata shingayen wuta bangaye hudu ne suka kewaye wuta yace kullu jidarin masiratu arba'ina sana kowane bango tafiya shekara arba'in ce kowane bango to su yadda suka zagaye watan wuta Allah kiyashe mu wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito na hadisi kuma yace hadisi ne ingantacce don haka aka ce suradiquha shingayen da suka kewaye ita wutar a haɗa bihin su ne suka kewaye da ƴan wuta in sun shiga ba za su iya fita ba in sun shiga ba za su iya fita ba wa in yastagisu yughasu bima'in kalmahl yashwi alwujuha bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa Allah tabaraka wa ta'ala ce ƴan wuta in suna cikin wuta azaba ta yi azaba zafi yayi musu zafi na wutar ko kuma tsananin kishirwa ya dame su to shi ne Allah ta'ala ya ce to wannan halin ne sai aka haka ta aka ce wani ya sagi su in suka nemi agaji a taimake su a ba su abin da za su sha na ruwa kamar suke cewa ana fidu alaina min almai ana fidu alaina min almai eh wato ku kwararo mana wato abin da kuke da shi na ruwa saboda zafin wutar jahannama zafin ya kai zafi don haka aka ce sukan nemi a kwararo musu ruwa su sha saboda tsananin kishirwa ko kuma na'am ko kuma a kwararo musu da ruwa su watsa ga jikinsu saboda tsananin zafin wutar jahannama zafin ya kai to in suka ce a kwararo musu da ruwa in aka tashi sai a kwararo musu da ruwa wanda yake irin na watan a narkakken mai wanda zai kwaye fata maimakon su da ke neman ruwa mai sanyi da zai sanya zafin da suke ciki sai a kwararo musu ruwan da zai kware fata shi da aka ce in suka nemi agaji da taimako akan kishirwar da suke ji in magana shawar ce ko kuma watan a kwararun su da ruwa sun nemi sha sun nemi watan a taimake su watan a ba su ruwa saboda su zuba ga jikin su samu sanyi dangane da zafin da suke ji yughafu bima in kalmuhli yashghulu wujuh sai a agaje su a taimake su a ba su ruwan amma kuma ruwan da za a shayar da su za a shayar da su ne ruwa wanda yake kan muhuli yadda ka san gugubin mai haka annabi sallallahu ta'ala sallallahu alaihi fassara shi wato gugubin mai tafasasshen mai wanda yake tare da wata dudduga a kasan shi irin wannan ruwan ne ake shayar da yan wuta Allah kiyashe mu kal muhli yadda ka san gugubin mai yashwil wujuha da an tafan fuska da shi za a yi maganar sha tun ba a sha ba fatar fuska za ta kwaye sai ta fada cikin wannan ruwan fatar fuska za ta kwaye ta fada cikin ruwan ya wujuha yana kwaye fuska shi wannan ruwan saboda tsananin zane shi kuma wannan ba kwaye fuska ba zai hana cewa sai su sha ba ko da ba su da iko sai Allah tabaraka wa ta'ala tilasta su su sha kuma suna sha aikin da zai can a ciki kuma daban aikin da ya a nan waje daban ya kware fuska fatar fuska ya kware ta sannan kuma idan suka sha can wasu kuma halima faƙaƙa a ma'arahu da sun sha kuma sai karkace kayan ciki sai karkace kayan ciki su harama don haka a in ruwan ne da suke so a zubo musu watan saboda zafi ya ma jikinsu yawa to in an zubo musu ruwan to sai ya zama ya zama kamar ruwa ne mai kauri mai tsananin zafi yana kware fata sai zama musu kamar riga don haka wani wuri sai alqur'ani ce wasu rabiluhum min qadrani tagoyin su rigunan su min qadrani na man gelo ne narkakken man kade wanda yake tafasashe kuma narkakken man kade tafasashe shi ake watsa musu an yi musu riga shi ya zama kamar riga وسرابيلهم من أطران فتغشى وتغشى وجوههم النار sannan wuta ta bice ta lullube fuskokinsu da baki da Allah ya shi mu da aka wani sai ce lahum sharabun min halimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun suna da abin sha kam amma ba abin shan da za a sha zuciya sai da suma ba abin shan da za a sha kayan ciki su na su samu ni'ima su samu dadi ba a'a ba irin shi bane له شراب أمان حميم na ruwan zafi ne mai yayyanki wato hanci wannan fa Allah ta'ala ce ba zalunta su muka yi bima kanu yafuru saboda kafirce su ne wani zai ce wasu kuma alhalima faqatta an a'ahu ko tusqa min ainin aniya tusqa min ainin aniya ana shayar da su daga wani ruwa aniya mai tsananin zafi wanda ya kai matuƙa a zafi wa yusqa min ma'in sadidin yatajarrabu wa la yakadu yusibuhu sannan la ya zuku na fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa gasaka wurare ne da yawa Allah ta'ala na faɗin abin shan wata ɗan wuta shine tafasasshen ruwa mai ƙuna Allah ya kiyashe mu bisa sharabu wa sa'at murtafaka wata duk wanda ya zan wannan ruwa mai kwaye fuska da an mai fuska da shi mai yayyanki abin kayan ciki in an kurba shi kuma in dai shi ne abin sha to bisa sharabu tir da wannan abin sha in ka ji an ce sharabu abin sha yadda aka saba da shi wanda za a sha zuciya ta samu natsuwa watan a samu koma cikin hayyaci mutum ne ya shawo rana ya shawo wahala ya yi aiki ya gaji ya komi to da ya zo sai a bashi wata fura mai tsanyi mai daɗi da ya sha sai ya samu wata nima wannan sharabu kenan ko ki samu wani ruwan sanyi wanda zai natsar da shi to wannan su abin shan su ruwan zafi ne mai kwaye fuska mai yayyanki ababen ciki Allah ya shi mu wasa'at murtafaqa wasa'at murtafaqa kuma ita wuta ta yi muni murtafaqan a ce ita ce wurin hutu domin duk wanda ya aiki ya gaji yana bukatar ya je ya huta to su yan wuta maimakon wurin da suke zan wurin hutu sai zan wurin azaba ne don aka ce aka ce in dai wuta ce aka tanada musu ita ce matsayin wurin hutu ya ce tirda wannan murtafka wurin da za a je a huta wannan an kawo shi babu wani hutu a cikin wuta amma an kawo shi a bisa fuskar mushakala duk ake ce mushakala saboda an ce wa hasunat murtafaka can a wajen yan aljanna watan wurin hutawa su wurin da za su kishin gida saboda ka san daga cikin nau'in hutawa in mutum hutu ya hutu sai dan kishin gida sai dan gincira haka idan aje mirfakin sa a ƙasa idan gincira gare shi alama ce ta hutawa to yan aljanna su aljanna wurin hutun su ce to su kuma sai a kira wurin murtafaka saboda mushakala tun da wajen yan aljanna an ce hasunat murtafaka kuma sai aka ce wasa'at murtafaka amma asali kan babu watan babu hutu a cikin wuta ko kadan babu hutu a cikin wuta kama a ce babu shirhun bi azabin ali kai musu bishara da azaba ai ba a bishara da azaba eh saboda sai sai ta fuskan mushakala in an faɗi wani lafazi to in an je can gaba sai amfani da irin wannan lafazin ko da ba mahallin shi bane dan an wuto irin shi can baya doni yana cewa a yace qalu qtari lahman nujid laka qabtahu larabci ne yace sai muka ce ka samu nama za mu kyautata maka dafa shi za mu dafa ma shi da kyau sai ya tashi da ya ba da amsa sai ya ce qul tudba quli jubbatan wa kamisa qalu qtari lahman nujid laka qabtahu sun ce ka samu nama za mu dafa ma shi da kyau sai ce to ni kuma da tashi ba su amsa sai ya ce qul tudba quli abin da nake so ku dafa man jubba wa kamisa da riga ana dafa jabba a sai dai a ɗinka jabba ana dafa riga sai dai a ɗinka riga maimakon ce hiduli jubbatan wa kamisa sai ce kul tuba kuli jubbatan wa kamisa saboda sun yi amfani da qalu tari lahman nujid laka tarfahu wannan sai malaman balaga sai suna kiran shi mushakara wa makaru wa makara Allahu wallahu khairul makirin Allah zai makirci ko kadan amma saboda wa makaru ya gabata to maimakon a ce watan sai Allah ya saka musu da irin makircin su wanda zahum bi makarin sai saka musu da irin makircin su ko alama karim sai aka ce wa makaru wa makaran Allah wa makaru wa makaran Allah to irin shi ne wannan cewa wasa'at murtabaka amma babu wurin hutu asalin murtabaka wurin da za a je a huta wurin hutawa ko wurin yin baccin rana to ai a wuta ba irin shi ko kadan na'am innal ladina amanu wa 'amilus salihati
عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
da Allah tabaraka wata'ala ya ambaci halin ɗan wuta da halin wutar wannan abin yana tada hankalin mai imani in ya ji ambaci wuta da halinta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna shiga cikin mawuyacin hali saboda jin an ambaci wuta da halinta da mu da mummunan tanadi da Allah ya mai ɗan wuta to maza maza saboda Allah tabaraka wata'ala mai nufin tausayawa ne ga bayansa eh maza maza ya ambaci to ba fa azaba kadai Allah ya tanada ba ya tanadi kuma rahma ga waɗanda suka cancanci rahmar sai ce innal ladina amanu kaga waɗannan ko sani waɗannan da suka yi imani wa amilu salihati suka yi kyawawan ayyuka amanu wa amilu salihati duk inda kaji Allah ya ce amanu waɗanda suka yi imani sai ce wa amilu salihati saboda ɗai bai wadatar ma ɗaya a galibin lokuta amanu wanda suka yi imani kaga wannan abincin ruhi ne yin imani da Allah an ba ruhi abincinsa to jiki gangan jiki bodin jiki yana jiran shi kuma a bashi nashi shine wa wa amilu salihat suka yi jawawa ayyuka sai an yi sallah an yi azumi an yi zakka an yi sha'irul islami da sauransu duk abin da ake iya yi an yi to wa amilu salihat kenan to wannan kamar yadda bayani ya gabata kwanan baya kafin aiki ya zama karɓaɓɓe a kira shi al'amalu salih sai ya haɗa waɗanda sharuɗa guda uku na farko dai ya zan muwafiqan lima ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam dole sai abu ya dace da abin da manzo Allah ya zo da shi sannan a kira shi al'amalu salih duk yadda za a gan shi a zahirin shi mai kyau in an caza an gaba yi daidai ba suna karo da abin da manzo Allah ya zo da shi to ba al'amalu salih ba ba ka sai ya mu don wato ma ta kuma rasul fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا kuna da kyakkyawan koyi a cikin ɗabi'un manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abin da manzo Allah ya da shi kuka fa sannan sharadi na biyu da zama ikhlasi mai aikin yayi shi kan ikhlasi yayi saboda Allah ba wata manufa a ciki saboda wa umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu din sannan sharadi na uku imani shi imani إيه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن بشرط الإيمان kaga in kafiri zai ciyar da dukiyar shi kaf ya ciyar da mabukata ya yi charity ya yi kaza ya yi kaza duka ya bayar ko ina ya ta ciyarwa saboda ba imani bai da ba da yi al'amuran salih a wajen Allah za ka Allah ta'ala ya sharɗanta ma al'amuran salih waɗanda sharuɗa guda uku su ne Allah ta'ala ya ce inna allazina amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi kyawawan ayyuka inna la nudhi'u ajra man ahsana amala inna haqiqan mu'ti Allah shi kadai ne wahdahu la sharika lahu ba shi da wasu bane amma saboda azama kasaita ta mulki na ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ba mai mulkin sai shi to wannan kasaitar ce ke magana da wannan yaren sai ce inna muni ba dan yana tare da abokin tarayya bane ba subhanahu wa ta'ala inna la nudhi'u haqiqa mu ba mu tozarta sakamakon wanda ya kyautata man ahsana wanda ya kyautata amalan aiki sai jabihim Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai saka mashi tabaraka wa ta'ala yawmal qiyama duk aikin da kai ko mi kankanta shi za ka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ka rena aikin alkhairi ko bi kankanta shi ba ka sani ba watakila Allah shi da shiga da kai aljanna da shi ka yi ibadun da kake gani watakila su kake da an larubo ka su kake gani na yi kaza na yi kaza na yi kaza duk Allah bai kalle su wani abu dan kankani kai baka dauke shi komi ba shi Allah ya yi bayan maka rahama duka sallolinka menene naka duk abubuwan da kake ganin ka tani su kake gani sun cika maka ido Allah ba su ya kalla ba wani abun da kai baka dauke shi komai ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka wulakanta alkhairi aiki alkhairi komai kan kanta shi haka aiki sharri kada ka wulakanta shi ka dauke shi ai ba komai bane komai kan kanta shi ka dauke shi babba ne saboda ni saboda a wajen Allah babba ne saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ce baya tozarta aiko sakamakon wanda ya kyautata aikinsa Allah zai saka mashi yawmal qiyamah ran tashar kiyama ulaika lahum jannatu adnin ulaika waɗannan da suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka ulaika lahum jannatu adnin watan aljannan nan ta dawwama wanda ya shiga ba a fita shine ma'ana ce adana bil makani ay aqama bihi ya zauna wuri dindindin ba maganar tashi amma wuri ya zanna tamfurare akwai maganar tashi a to wannan ba adana bane a wuri na zama na dindindin famanan ita aljanna famanan ce in an zanna ba a fita in an zanna in an shiga ba a fita in an shiga ba a fitar da mutum ba a fitar da mutum baya fita ma'anan baya fita ba ran da zai ji kai ni dai wannan fita shi ne wannan da ya ta ishe ni wani wuri dai nake so in samu kaina a cikin wani wani yanayi wanda ba wannan ba kana sha'awar wannan wurin ya ishe ka wani wuri kake sha'awa aljanna babu wannan kaga babu ranar za ka yi tunani ta ishe ka balle ka fita ko ba ranar za a ce to yanzu ka yi wani abin da yau ka zaɓa wata doka saboda haka hukuncin ka fitarwa babu duk wanda ya shiga khalidi na fiha shine khalidi na fiha eh don haka wasu suka ce إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات عدن شيني تكون شي شيني أمس شي cewa inna la nudiru ajra man ahsana amala wannan wato jumla ce mu mutawaifa wanda ta yi itiradi a tsakanin wannan inna inna ladina amanu wa amilu salihati da ulaika lahum jannatu adn tajri min tahtihim al anharu wanda ita aljannan nan al'anharu ƙoramu guda hudu wata na giya da na nono da na zuma da na ruwan daji waɗanda su ne ƙoramu guda hudu suna gudana min tahtihim karkashin gidajen aikin tahti usurihim karkashin gidajen yan aljanna karkashin gidajen yan aljanna yuhallawna fiha min asawira sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala yadda ya zubar da hali mummuna halin yan wuta da tufafinsu da abin shansu da yanayin da suke ciki su ma 'yan aljannar masu imani da kyawawan ayyuka sai aka ci gaba da bayanin halin da suke ciki abincinsu abin shansu tufafinsu sai Allah ta'ala ci gaba da to yi na fiha min asawira ana kawata su kawata bandage ita ce hiliya kawata bandage ita ce hiliya abin da ya shafi wajen mata sai su sa ‘yan kunne, sarƙa, wari-wari, zobba, da mundaye, da sauransu waɗannan ƙawa kenan, da wadda maza ke yi, da wadda mata ke yi, da wadda kuma kowa na yi, ya danganci ƙabilu. Sai ga wata ƙabila tana sa wari-wari, irin wanda mata ke sawa, irin wari-wari na hannu, to maza na sawa har sarakuna ba, a wasu ƙabilu. Za ka ce Allah ta'ala tunda akwai masu sawa sai Allah ta'ala sai ce yi hallauna ana yi musu kawa min asawira da mundaye su ne wari-wari ababen hannu min zahabin ba irin wanda aka sani bane da duniya min zahabin na dinari amma ita ce kawar yan aljanna abin da yasa saboda kawa ce ta sarakuna a duniya sarakuna suna sa wari-wari a hannu kuma su sa titan kambi shine crown wannan kawa ce ta sarakuna to ɗan aljanna sarakuna ne saboda haka duk wata kawa ta sarakunan duniya da suke ta gani a duniya tana burge su amma ta musu nisa to ga tanan Allah ta da musu aljanna yace yuhallawna fiha min asabir to sarakuna ne wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira kai da za ka ga ɗan aljanna za ka ga ni'imar da baka taɓa gani irin ta za ka ga mulki na ƙasaita kai ina hawa ne mulkin duniya za ka yi wa mulkan kabira da mulki babba wanda yake ba irin na duniya ba ko kadan to saboda tun da sarakuna ne yan aljanna don haka sai ya zama tufafin sarakuna ma ake sa musu a aljanna za ka ce yi hallawna fiha min asawira min zahabin ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون كما سنا سنية تفافي واتن wani irin tufafi khudran wanda yake kore hadda kalar sai Allah ya zaba kalar da tafi burgewa kalar da tafi dacewa domin shi fari abin da yasa Allah ya zabi khudran fari yana in aka matsa kallon shi sai aibata ido shi fari kamar yadda gani aka matsa kallon takarda fara sai ka sai ta illata ido to haka abin da yake fari yana illata ido in an matsa kallon shi to wanda za a ce mu'amala da shi kullum ya zama da an kalle shi kamar security light za ka ce to wannan zai zai zan bai alaka ko bai da munasaba da gani to baki ba za ka ji shi kuma baki an tsane shi shi kuma baki an tsane shi don haka sai aka samu wata kala wadda aka fitar da ita tsakanin fari da baki shine khudra wato kore an hada mix ne na fari da baki sai aka fitar da wannan kore ne haka yake saboda haka sai aka ce wato yi hallau na fiya min asawara min zaharin sannan wa yalta suna fiyaban khudran kaji a al-imam fakhruddin razi yace kaga can an ce yi hallauna ana sa musu kawa ana sa musu kawa kaga abin da ya shafi mundaye zobba da sauran da duk kawa irin wannan ta bangare to amma wajen ta tufafi sai aka ce wayar ba su na su ke sawa da kansu to me bambancin nan can ba a ce ana sa musu ba nan kuma za ka ce yi hannun ana kawata musu aliman fakhruddin razi ce wata kila Allahu a'lamu bi asrar kitabi Allah shine masanin asirin littafi shi ijtihadi ne yace wata kila wannan tufafin da suke sawa sakamakon ayyukansu ne da Allah ya ce su yi suka yi to yi hallauna fiya min asawira fa a wannan fadala ce ta Allah kawai ba aikin su bace fadala ce ta Allah tabaraka wa ta'ala don haka sai ya kawata su da sa musu waɗannan kawar yi hallauna fiya min asawira in zahab annabi alaihi salatu wassalam kamar da hadisin watan ibnu mardawaidi ya riwaita daga sa'ad sa'ad ya ce daga annabi sallallahu ta'ala sallam sa'ad abin da sa'ad da biyu qasim radiyallahu anhu abin da yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam ya ce da mutum namiji daya law anna rajulan min ahli janna ittala'a fa badat asawiruhu labanisa dawquhu daw ash-shamsi yace dan aljanna da munduwa sai kawai ba huska shi ba munduwar shi da ke hannu da zai fito da ita haka kawai ya fito da hannun munduwar kawai ta fito a ganta a duniya haskenta kyallinta da kyanta sai ya dushe hasken rana haka mu zama kamar yadda ka san hasken rana na dushe da ya fito zai dushe tauraro ba a magana tauraro kaga sai an kwatanta yadda dushewar yadda ka san da rana ta fito ba a magana tauraro to haka munduwar yan aljanna da ta dan hasko ta leko a duniya za ta bice hasken rana Allah akbar Allah azurta mu wannan wannan imam Tirmidhi ya rawaice shi haka na Abu Hurairah radiyallahu anhu ridda Abu Hurairah yake cewa sami'tu khalili Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yaqul yace masoyina bada'ila wanda nake so fiye da kowa shine manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ya ce watan kawan mumini a aljanna irin kawa irin wannan ta ballage hiryarsa to tana wuce tana kaiwa duk inda ake alwala kaga in yana wanke hannu ya kai har zuwa biyar baki gwiwa hannu to ya tashi mai kawa na ballage duka watan wari wari ne za a zuba a jera su ga garanin nashi na hagu wannan ma inda yake wankewa da alwala a jera su haka can a kafa haka dai ko ina Allahu akbar min sundusin tufafi kuma min sundusin na alhariri ne wanda yake arafiya ma'anar arafiya alhariri mara kauri wanda yake mara kauri bai da kauri arafiya wanda yake mara kauri min sundusin kenan wa istabraqin da kuma alhariri shine dibaji wanda yake mai kauri dibaji kala biyu ne akwai mai kauri akwai wanda yake mara kauri to muna tufatar da su daga waɗannan dibajoja guda biyu su ne sundusin da kuma istabarakin muttaki'i na fiha alal ara'iki muttaki'i na fiha alal ara'iki halin kasancewa yan aljanna watan saboda hutu da jin daɗi a kishin gida suke alal ara'iki a bisa gadaje na sarauta gadon sarauta shine arika watan gado ne mai kubba da rumfa da kuma killa an kewaye shi da labulai wanda ke ciki ba ka ganin shi shi bai ganin wanda ke waje sai ya yaya labule gado ne fa amma kuma rufe yake akwai rumfa sama sannan kuma da labule ya zagaye shi in zai ga wani sai ya yaya labule waɗannan su ne gadajen ƴan aljanna su ne arika gado ne irin na sarauta na mulki shine da yake ne mun ji cewa sarakuna ne wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira saboda haka yace muttaqi na halin kasancewa suna masu gida alal araiki amsa gadaje waɗanda suke masu killa na sarauta ni'mat thawabu wa hasnatu murtafaqa ni'mat thawabu ma dalla da wannan sakamako na wannan aiki kada mu manta waɗanda suka innal ladina amanu wa amilu salihati duk wannan nan magana take amanu wa amilu salihati abin da ya kai su aljanna amanu wa amilu salihati da ka sai ya ce wato ni'mat thawabu ma dalla da wannan sakamako shine aljanna na kyakkyawan aiki na amanu wa amilu salihati na imani da kyakkyawan aiki shine sakamakon su don haka ita aljanna duk inda Allah zai ambace ta zai ce gidan fa aiki ne don ka tun yanzu kana da dama ka tashi ka neme ta ita ba gidan aiki ce tilka uqbal ladina ta'aw aljanna gidan waɗanda suka ji tsoron Allah ce aljanna tilka aljannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya tilka aljannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya aljanna gidan masu tsoron Allah ce kaga tsoron Allah aiki shi ne imtisalul amri wa jitinabul nahi yi abinda Allah ya ce kai kabar abin da Allah ya ce ka bari wanda shi ne tsoron Allah wannan shi ne aikin da ke kai mutum gidan aljanna sai ce ni maftawabu wa hasunat murtafaqa ma da da wannan sakamako shi ne aljanna wa hasunat murtafaqa ma da la shi ne wan aljanna ta yi kyau murtafaqan a ce ita ce wurin hutun mutum ka wannan wurin hutu ya yi kyau hasunat murtafaqa shi ne wurin hutu wurin da za a zauna domin ai mai fasarori da yawa an ce murtafaka masauki hasnu ta yi kyau ta tun murtafakan a ce ita ce masaukin mutum to ta yi kyau shi ne murtafaka sannan kuma wasu kuma suka ce murtafaka ta yi kyau murtafaka wurin da za a je a huta haɗin hutun ya yi hutu sai a ɗan kishin gida saboda za a al'itimadu alal mirfaki ta ji dalilin istiƙaƙin mirfaku gwiwar hannu sai za su gincira sai ka dan jingina da gwiwa hannu haka to wannan gincira da suke Allah ke sifanta ce hasunatu murtafaka ta kyautatu ita aljanna murtafaka wurin da ake kishin gida ma'ana wurin hutu to an da fasarori da yawa watan sawab wasu sai suna ga inda Allah ya ce sawabu sawabu to sakamakon aikin alkhairi kenan a fahimta wasu wasu ka ce ba haka bane sawabu yakan zo kala biyu sakamakon aikin alkhairi yakan zo sakamakon aikin sharri don haka sawabu zai iya zuwa ta kowane bangare don an ce hal tuwibal kuffaru ma kanu yafalu hal tuwibal kuffaru ma kanu yafalu shin kafirai da aka sa su wuta ba a saka musu ba kaji ashe sakamako yana zuwa mummunan sakamako sawabu yana zuwa ga sharri hal tuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun sai ya ce qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi watan bana ba ku labarin watan abin da yafi munin masubatan kaga sawaba kenan daga sawaba bi ma'anar sawaba din kenan kaga sawaba zai zo na kyau kuma zai zo na sharri Allah ya kiyaye واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت لها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر
وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
wannan aya da muka wuto ita ce innal ladina wadda muka kara fasara ta yanzu shine bara ibn azib radiyallahu anhu yace wani balarabe kawai ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin ban kwana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a arfa yana akan taguwar nan tashi al-adba adba ne tsagaggen kunne ita ce adba taguwar nan ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam faqala sai manzo sai shi bawan Allah ya ce balaraban kai ce inni muslimun inni rajulun muslimin ya rasulullahi ni musulmi ne fa akhbirni an hadhihi al-aya ka ba ni labarin wannan aya innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala shin wai su wane ne ba ni labarin su fa qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma anta minhum bi ba'idin wala hum bi ba'idin minka ai ba ka nesa da su waɗannan da Allah ke faɗi din nan sani dai waɗanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka ba za mu tozar ta wato wanda ya kyautata aiki ba waɗannan su ne masu aljanna da sauransu ya ce ba ka nesa da su kuma su ma ba su nesa da kai e ba ka nesa da su ma an ta minhum bi ba'idin wala hum bi ba'idin minka yace hum haula'il arba'a yace kaga mutum hudu din can su ne waɗanda Allah ke nufi su ne ya ce abubakar wa umar wa usman wa ali ya ce hudu ɗin nan su ne ya ce in ka tafi ka sanar da mutanen ka anna hadhihi al-aya nazalat fi wannan aya ta sauka akan waɗannan mutane guda hudu da waɗanda suka biyo akan su ta sauka amma ai an san ka'ida ne bata takaitu akan su ba wanda duk ya aiki irin aikin nasu an haɗa da shi ya shiga tare da su amma dai akan su ta sauka innal ladina amanu wa amilus salihati Allah ce abubakar da umar da usman da ali in kare ka sanar da mutanenka cewa a kan waɗannan hudun wannan aya ta sauka wadrib lahum masalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn to dama shi alqur'ani watan bangarori gare shi in yana wa'azi yana wa'azi yana hikaya yana tarihi in yanzu cikin tarihi kare da muka shiga cikin tarihi mutane ashabul kafi sai da haka jarun bashi aka yi ayoyi da yawa da aka kare to yanzu kuma an kawo wa'azi sannan yanzu kuma za a kawo misali wanda shi ma misali watan abin da yake karanta wa wa'azi domin wani kan isar nan qur'ana da zikri fa hal min mudakkir wala kan isar nan qur'ana da zikri fa hal min mudakkir don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya rasulullah صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وسلم واضرب لهم مثلا ka buga musu wani misali don su fahimci wasu darussa da ke ciki buga musu wani misali don su samu wani ilimi da ke cikin misali to misalin sai aka ce rajulaini mutum ne guda biyu mutane ne guda biyu wannan aya dalilin saukarta kamar yadda wasu malaman tafsiri suka kawo sun kawo maganganu da yawa akan dalilin saukar wannan aya aka ce wasu mutane ne guda biyu shin akwai sabani mutanen guda biyu an yi su akwai wani lokaci da aka yi su wasu mu'ayyanai ne an yi su ko ko Allah tabaraka wata'ala ya buga misali ne da su ba dan an yi su ba wannan wasu daga malaman tafsiri suka ce abin da ya fi ƙarfi cewa waɗannan mutane guda biyu da Allah zai buga misali a cikinsu an yi su a wani lokaci an yi su a wani lokaci wannan aka ce mutane ne guda biyu ɗan uwan juna ne sai mahaifinsu ya rasu wasu ka ce sarki ne basarake ne da ya rasu sai ya ban musu dinari dubu hudu dinari dubu hudu shi ne abin da ya ban musu to su biyu ne kaga sai su raba biyu biyu kowa dinari dubu takwas ya ban musu to kowa zai samu dinari dubu hudu kenan kowa zai samu dinari dubu hudu kenan to kafiri ne da musulmi cikin su gudan mumini ne gudan kafiri ne to kafiri farko da ya tashi watan kasafin shi na shirban da ya gada dubu hudu din nan to sai ya sayi wata watan watan makekiyar gona ko a ce sai sai wasu furutai ko ta makekiyar gona to yana sayan ta da dinari dubu dinari dubu ya sai wannan babban gonar aka ce gonaki da guda biyu sai dinari dubu shi kuma mumini sai ce Allahumma ana ashtari minka abban fil janna bi alfin yace to ya ubangiji in dan uwana ya sai gona a duniya wajen mutane to ni kuma ciniki na ubangiji wajen ka ne wajen ka zan saya na sayi gona tafkekiya a cikin aljanna da dinari dubu sai sadaka da dinari dubu kaga ya shi ma sai gona a cikin aljanna wajen Allah to shi kenan shi wannan kafirin nan sai ya gina sai ya gini a cikin gonar ya kashe dinari dubu ya gini sai muminin ya ce Allahumma inni astari min kadaran fil janna yadda wannan kafirin dan uwana ya gini ya gina gida kasar da dinari dubu ya ce to ni ma na sai gida a wajen ka cikin aljanna da dinari dubu sai shi ma sai ya sadaka da dinari biyu sun mata waje abu sai dan uwan nashi kuma har wayo sai ya je ya aure irin na kafai da ya kashe ya kashe dinari dubu kaji an kashe dinari dubu uku kenan a da dinari dubu sai shi ma mumin sai ce Allahumma inni ja'altu alfan sadaqan lil huril ain yace ni ma na ware dubu ɗaya na ba da shi sadaki ga ɗan matan huril ain fatasar da ɗari shi ma sai sadaka da dinari dubu sun mashara abu khadaman sai kafirin kuma har wayo dubun ta ƙarshe sai ya sai bayi da masu hidima da masu aiki da sauransu duk ya ɗauka ya ce wa mata'an kuma duk abin da yake na jin daɗin gida da za a huta duk ya tanade shi cikin dinarin nan dubu shi ma zai ce Allahumma inni ashtari minka wildanal mukhalladin yace wildanal mukhalladin din nan waɗanda suke kai da komo cikin aljanna yace ya sayi da dinari dubu fa ta sadaka bi sai sadaka sai ga bukata kaga ya sayan ma Allah duka ya ya yi ciniki wajen Allah kudin shi yanzu da wajen Allah ya sai kayayyaki ya sai gida ya sai mata ya sai komi da komi sai kuma ba komi ba ko sisi don haka da bukata ta zo mashi sai ta wajen wannan dan uwan nashi shi kaga duka duke shi ga in yaji ba yana ganin ta yana ganin ta ya zo ya tare hanya inda dan uwan zai wuce sai ke cewa da shi watan ina da bukata kaza ina so kai mai ta to ba Allah ka sayan ma ba sai ka bari an je shikenan sai biya ka ba Allah ka sayan ma ba to ka bari in ka je sai biya ka sai yana ifgili da shi aka ce su biyu watan daga cikin banu makzumin ne ɗaya kafiri ɗaya kuma mumini ne wato muminin sunan shi abu salama shi ne abdullahi bin asad shi kuma kafirin watan watan sunan shi wata ibn asad shi ma sunan shi wato duka ubansu ɗaya amma ɗaya muminin ɗaya kafiri ne to shi ne Allah ya buga misali da halin da suke ciki haka ce kuma muradi manufar buga misalin ba wai halin wannan ga halin shi ba ya fitar da dukiyar shi ya yi gaba shi kuma wannan ga abin da ya yi a'a abin da ake nufi watan yadda halin da ɗayan ya shiga bayan ya kashe dukiyar shi duka halin da ya shiga ya koma bai da shi abin tausayi abin ban tausayi tare da kuma imani ne kaga Allah na iya barin mai imani cikin galabaita da halin da za a tausaya mishi amma kafiri kuma gashi kafiri ne amma ga cikin yana ta wata da dukiya yana ta wata wata dukiyoyin shi ga sunan kamar yadda zamu ji ayoyin za su karanta mana in ya diba ya ga hadimai tun nashi in ya diba ya ga gona duk tashi ce in ya diba ya ga amfanin gona tun nashi ne in ya diba ya ga bayi duk nashi ne za ka sai ta alfahari ta alfahari tare da kuma kafircin shi amma kuma Allah mashi haka kafin jarrabawa ta tau shi ma wannan ga imanin nashi amma Allah ya jarraba shi ya bar shi hannu ba komai komai ya sai wajen Allah ya biya to wannan shine misalin da Allah tabaraka ta'ala ce wa darib lahum mathalan ka buga musu misali ya rasulullahi sallallahu ta'ala alayka wa ala alihi wa sallim rajulaini mutane ne guda biyu ce Allah li ahadihima jannatai ɗayan sai muka sanya mishi yanzu yana da gonakai guda biyu tafka tafka komai akwai min anabin akwai inaboba a ciki wa hafafnahuma bi nakhlin sannan kuma ga gonar inabi ce sannan sai aka zagaye ta da itacen dabino ka ji komai akwai sannan kuma kana tunanin to akwai irin shinkafa gero dawa shi da zarku ya banya sai aka ce waje Allah bai rahu ma zar'a ai ka saurara shi ma wannan akwai waje Allah sai muka sanya zar'an ya banya bai rahu ma tsakanin waɗannan ko tsakanin waɗannan gonaki guda biyu sai zama abin da ke tsakanin su duk ya banya ce gero dawa masara shinkafa acca akan misali shi ake ce masaru wancan kuma ai kaga ashjaru ne ashjaru da aka timaru suke yi su wadancan inibi da dabino ashjaru ne itace ne don haka ɗaya suke asmaru suke samar suke amma su kuma zar'an abinda suke yi su ne yabanya hubu kwaya kwayanni suke yi kaji bambancin su yace wajen Allah bai da huma zar'an كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا كلتا الجنتين دو waɗannan gonakai guda biyu tafka tafka آتت أكلها kowace ta bada abincinta amfanin gonarta komi ya kai walam tazlim minhu shay'a bata tauye komi ba duk yadda amfanin gona ke kaiwa ya kai na dabinan da ilimi da kuma waɗannan yabanya kaloli daban-daban komi ya kai ba ta tauye komi ba sannan kuma fajjar na khilalahu nahara don ta cika wa fajjar na sai muka kekketa watan naharan korama khilalahu ma duk tsakankanin su tsakankanin su sai zama akwai korama wadda ita ce ke shayar da waɗannan duka watan gonar da baki sannan kuma ta kawata gonar shi na har ƙoramar za ta ba da fuska biyu ta dai shayar da gonar kuma ta kawa ta gonar domin mai kallo in ya taho ya ga itace sun jera sun yi kyau sannan kuma ga ruwa na gittawa yana bi tsakani tsakani ruwa na bi yana gittawa tsakani tsakani sai gonar ta shawa to shi ne ya ce fajjar na ila na kuma na hara wa kana lahu thumurun sannan tare da waɗannan gonakai kana ya zama lahu sumurun yana da dukiya mai yawa aka ce shine sumurun almarul kafiru sumurun annal marul kafiru yace min sulufil amwal ya ce dukiya yana da watan dabbobi yana da bayi yana da dukiya ta abinci yana da dukiya irin ta dinari da azurfa duk wani nau'in abin da ake kira dukiya to in an tara sai a ce sumur watan dukiya mai yawa wadda ta kunshi duk waɗannan abubuwa wasu kuma suka ce sumur annahu bahuwal fidda dinari da azurfa kawai shine sumur zance na kuma aka ce jami'u jam'i ne na samara ya'yan itace to jam'i sai a ce sumur haka al-imamu zajjaji wace zajjaji malamin tafsiri ne malamin lugha yace wannan sumur dan wani lokaci za a ga ce samar sama wani ce sumur wani lokaci ce sumru bi sukunin mimi ya ce to ma'anar shi watan jam'i ne na samaratu kenan samaratu yana da jam'i biyu yana da asmaru yana da sumuru samaratu asmaru sumuru za ka ce wa kazar sumur zajjabi ya ce gashi kuma da amfanin gona ɗaɗen itace da yawa wada kala nan faƙalin sahibihi faƙala sai ce lisahibihi shi wannan fa mai wannan dukiya shi ne kafir to sai ce lisahibihi ga ɗan uwan shi abokin shi wannan muminin wa huwa yuhawiruhu suna mai da magana tsakanin su aka ce muhawarar da suke yi tsakanin shi ya da in an mutu za a tashi mumini ke kafiri kuma bai da ya mutu za a tashi ba mumini ya da za a yi tashi alkiyama amma kafirin bai da za a yi tashi alkiyama kaji muhawarar da suke yi wasu suka ce muhawarar da suke yi kan cewa ana aktaru min kamalin wa azu na fara yace na fi kai wa dukiya kuma na fi ka tara jama'a bayan nan dunnawa ne gonakin nan dunnawa ne dabbobin nan dunnawa ne ko ni ga nan wa azu na fara wanda ita ce muhawar yuhawiruhu in ana aktaru min kamalin yace na fi kai wa dukiya wa azu na fara kuma na fi ka karfin taro domin ga taro na watan bayi da dabbobi da sauran jama'a wadda kada jannata hu lokaci ta bai sakonni ta
Allah ya mana muwafaka akwai sakonni kafin mu yi addu'a bismillah
alhamdulillah a nan za mu dakata a wannan tafsirin na sai kuma gobe insha Allah amma kafin addu'a akwai wata goyar Allah da ta aiko da sadakar naira ɗari hudu tana so malam ya yi mata addu'a haka ma akwai wata goyar Allah da ta aiko da sadaka alkur'ani ita ma tana nema a yi mata addu'a waɗannan su ne sakonnin da muke da su a wannan ranar
Allah ya mana muwafaka bayan Allah da suka aiko da sadaka da wata ta aiko da kuɗi da wata ta aiko da alkur'ani ubangiji Allah ya karɓar musu wannan sadaka Allah ya karɓar musu ya sanya musu a cikin mizanin kyawawan ayyukansu Allah ya sa ya zama wannan sadaka ta zama sanadiyar tsira a gare su da sauran duk wanda suke ba da dukiyoyinsu sadaka kaɗan da mai yawa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah tun kuɗe mana dukkan sharri karami da babba alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya karɓa mana wannan ibada Allah ya karɓa mana wannan ibada Allah ta sanya mu cikin bayan ka da kake wa gafara Allah ta sanya mu cikin bayan ka da kake wa jin kai Allah ta sanya mu cikin bayan ka da kake yantawa daga wuta a cikin wannan wata alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala ya san Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayenmu ka gafarta mu iyayen iyayenmu ka gafarta mu malamanmu ka gafarta mu malaman malamanmu Allah ka gafarta mu musulmi alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ka zama da kasan mu lafiya Allah ka ba mu lafiya ka zama lafiya ka zama da kasan mu lafiya Allah ka yayi ma Najeriya shi tilu Allah ka yayi ma Najeriya tashi tashin hankula Allah ka yayi ma wannan jiha ta mu tashi tashin hankula Allah ka zauna da wannan jiha ta mu lafiya alfarmu sayyidul wujudi sallallahu ta'ala alaihi wasallam halin da musulunci yake a kasashe da wurare daban-daban a duniya Allah kawo masa ɗauki Allah ka yaye ma musulunci damuwa Allah ka yaye ma musulmi damuwa duk inda suke duk inda suke Allah ka yaye musu damuwa farma sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan kashe-kashe da zubar da jinin musulmi da ake yi a ko ina ubangiji Allah kawo mana karshen shi Allah kawo mana karshen shi da rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fatiha ma salatu fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الحمد لله الحمد لله